أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala wanda bisa yarda shi da amincewa shi nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja a kanmu ba matashiyar darasin mai yau a wannan littafi mai albarka shi ne gabar magana na 118 mawallafin ya ce du'a ulukufi alasafa wal marwa addu'ar da mutum zai yi a lokacin tsayuwan shi a safa da kuma marwa lamma da na sallallahu alaihi wa sallama min safa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kusanci safa qara'a sai ya karanta fadan Allah da yace inna safa wal marwa min sha'irillah lalle ka sani safa da marwa suna daga cikin alamomin addinin Allah sai ce abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi fa bada abis safa sai ya fara da dutsen safa faraba alai ya hau dutsen hatta ra'al baita har sai da ya gano daki fastaqbala alqibla sai manzon Allah ya fuskanci alqibla fa wahhada Allah wa kabbarahu ya dayanta Allah ya kuma yi takbiri wa qala sai shayi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده wannan shine addu'ar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta thumma da'a bayna zalik sannan tsakanin wannan ya rika yin addu'a qala misla hada ثلاث مرات يا فدكوتن كوتن wannan sau uku alhadis zuwa ƙarshe wa fihi a cikin hadisin yace fa fa'ala ala almarwa kama fa'ala ala safa lokacin da ya hau dutsen marwa sai ya aiwatar da kwatankwacin abin da ya aiwatar a lokacin da ya hau dutsen safa sahabi da hadis sahabin da ya roshi hadisin huwa jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma shi ne jabir ɗan abdullah Allah ya jada shi da baban shi wali tamamil fa'ida saboda a samu shikar fa'ida a zukurul haditha bi tsulihi ya ce zan faɗi hadisin da tsawon shi wa huwa ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam shi ne faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ce ƙadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajja manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo don yin aikin hajji faqadimal madinata basharun kafirun mutanen da suka zo madina suna da yawa kulluhum dukkan su yaltamisu an ya'tamma bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana son yayi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam wa ya'malu mithla amali yayi aiki kwatankwacin irin aikin da annabi yayi فخرجنا معه sai muka fita tare da shi manzo sallallahu alaihi wasallam hatta ataina dal hulaifa har sai da muka zo wurin da ake shi da shi dal hulaifa miƙati ne fa waladat asma'u bint umays anan ne asma yar umays ta haifi muhammad ibn abi bakr ta haifi muhammad dan abubakar fa arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaifa asna'u sai ta aika wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa yaya zan yi ma'ana ga ta fito domin aikin ibada a ɗaki ga haihuwa ta same ta faƙala sai manzo Allah ce mata igtasili ki wanka wastaghfiri ki kunzubu bi thawbin da wani tufafi wa ahrami sannan ki daura harami fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil masjidi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi salla a masallaci thumma rakiba al qaswa'a sai ya hau taguwar shi wanda ake ambato da al qaswa hatta idza stawat bihi naqatuhu ala al bayda har sai da taguwar shi ta daidaita da shi alal baida a daji ma'ana a fili inda yake sarari nazartu ila maddi basari bai ne dai sai na duba iyakar ganina a gaban shi min rakibin na duba wa'inda suke kan abin hawa wa mashin da masu tafiya a kafafunsu wa an yaminihi da daman shi misal zalik na ga kwatankwacin haka ma'ana mutane da yawa wa an yi sarihi a hagun ɗin shi misal zalik su ma mutane da yawa wa min khalfihi a bayan shi misal zalik mutane da yawa wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurina manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tsakanin mu wa alaihi yanzilu qur'an alqur'ani na sauka gare shi wa huwa ya'rifu ta'wilahu kuma ya san fassaran alqur'ani وما عمل به من شيء عملنا به duk abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi aiki da shi na alqur'ani mai riwayan hadisin yace mu ma zani to anan ne fa ahalla bit tauhid sai ya daga murya da kalmar tauhid shine labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak manzo Allah ya faɗi wannan kalmar wa ahallan nasu bi hadha alladhi yuhilluna bihi sai suka daga sauti da wannan abin da suke talbiya don daura harami da shi falam yarudda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alaihim shay'an minhu manzo Allah bai yi musu raddi ba wa lazima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama talbiyatahu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya lazumci talbiyar shi ma'ana ya ci gaba da yin talbiya قال جابر شي جابر الله يدد شي mai ruwayan hadisin yace lasna nanwi illa alhajj babu abinda muke niyya illa aikin haji lasna na'rifu umra ba mu san umra ba hatta idza ataina albayta ma'ahu har sai da muka zo daki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam istalama rukna a lokacin manzo Allah ya sumbanci rukuni faramala sai yayi sassaka ko sassarafa ko jajjoga salasan ma'ana ya zage daki sau uku da sauri gudu gudu gudu haka yake waya uku wa masha arba'a sauran guda hudu kuma ya tafiya sannu a hankali dama wannan shine sunna tawafi wanda zai yi tawafi tawafi ke waya uku na farko zai yi shi da gudu gudu guda hudu na karshe ya bi sannu a hankali amma maza ke yin wannan banda mata haka nan a wurin safa da marwa akwai inda ake gudu tsakanin wasu mil guda biyu wanda haƙƙin namiji ne in ya je wurin ya ruga amma mace ba a ce ta ruga ba ta tafi sannu a hankali to a lokacin sun matakaddama ila makami ibrahim sai manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gabata zuwa makami ibrahim alaihi salam fa qara'a anan sai ya karanta fadan Allah da yace wattakidu min makami ibrahim musalla فجعل المقام بينه وبين البيت sai sanya makamu Ibrahim ya zama tsakanin shi da tsakanin ɗaki makamu Ibrahim shine dutsen da Ibrahim alaihi salam ya tsaya a kan shi a lokacin da yake gini do yana gina ɗakin Allah lokacin da ginin ya yi sama ya wuce tsawon shi to sai ya ɗauki dutsen sai ya ɗora a ƙasa ma'ana sai yake taka dutsen shi kuma ɗan shi Ismail yana miƙo mar kayan gini wannan dutse ake ce da shi makamu ibrahim wa kana yaqra'u abinda manzo Allah shi karantawa fi rak'ataini a rak'o'i guda biyu yakan karanta qul huwallahu ahad da qul ya ayyuhal kafirun bayan ya karanta fatiha thumma yarji'u ila ar-rukn sannan ya koma rukuni fayastalimuhu ya sumbance shi thumma kharaja min al-bab sannan sai manzo Allah ya fita da kofa ila safa sai ya nufaci safa falamma dana min as-safa lokacin da ya kusaci dutsen safa qara'a sai ya karanta fadan Allah da yace inna safa wal marwa min sha'irillah abda'u bima bada Allah bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi fa bada'a bis safa to shine sai ya fara da safa faraqa alai sai ya hau dutsen safa hatta ra albayt har sai da ya rika hangen daki fastaqbala alqibla sannan sai ya fuskanci alqibla fa wahadallaha wa kabbarahu ya kadaita Allah da kuma girmama shi to anan ne sai ya la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وأدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده ثم دعا ما بين ذلك سنن منظر الله يا الدعاء فكان حكم قال مثل هذا ثلاث مرات يا فدكتن كشن wannan sau uku ثم نزل إلى المروة سنن منظر الله يا سوكا زوا dutsen marwa hatta idan tasabat qadamahu har sai da kafafun shi suka kafu fi batsanil wadi a cikin wadi sa'a sai sannan manzo Allah sai sa'ayi hatta idza sa'idatal mashiya har sai da suka ci gaba da tafiya ma'ana hatta atal marwa lokacin da manzo Allah ya ji marwa fa'ala alal marwa kama fa'ala ala safa abin da ya aiwata a dutsen marwa shine kwatankwacin abin da ya aiwata a dutsen safa hatta idza kana akhir tawafihi ala almarwa har sai da ya zama karshen tawafin da ya akan marwa fa qal yace law an istaqbaltu min amri mastadbartu da dai a ce gaba za ta dawo min baya ma'ana da zan mallaki al'amarina ba zan koma baya ba manzo Allah ce lam asuqil hadaya da ban koro dabbar yanka ba waja'altuha umra sai na sanya ta umra faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun duk wanda babu hadaya tare da shi a cikinku falyahulla ya warware haramin shi wale ji alaha umra ya sanya aikin hajji shi koma umra to kaga kenan anan hajjin tamattu'i zai shine abin da manzo Allah ya umar qama suraqatu ibn malik ibn khushum ibn jushum a lokacin sai suraqa ibn malik ya tashi fa kale ce ya rasulullah ya manzon Allah ali amilina hadha am ali amina hadha am lil abad wannan abin da kace ayi za a yi shi ne kawai a wannan shekarar tamu bana am lil abadi ko kuma har abada anan ne fa shabbaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wahidatan fil aql ukhra sai manzon Allah sila da amin shabbata gare shi ya sarka yatsun shi daya a cikin daya وقال يتي دخلت العمرة في الحج ناشقد عمرة سين حجي مرتين سوي بيو لا بل للأبد أبدا ما أنا حقا يازم حر أبدا كينا ورف to da wannan ne wasu malaman ke ganin sifan aikin hajjin tamattu'i shine mafi kyawun sifa a cikin dukkan ayyukan ibada baki daya domin akwai aikin hajjin ifradi wanda mutum zai yi niyyan aikin hajji kadai sannan akwai kirani wanda mutum zai yi aikin hada umara da aikin hajji cikin ihrami daya ma'ana mutum zai ɗaura harami na umara ba zai kwance wannan haramin ba har zuwa ranar takwas ga wata ma'ana lokacin da zai shiga cikin aikin hajji sannan akwai hajjin tamattu'i shine wanda za ka yi umara a kwanakin aikin hajji sai kuma ka kwance har ihraminka ka ci gaba da sauran mu'amala sannan idan kwanakin aikin hajji sun yi kuma ka sake daukan harami ka je ka yi aikin hajji to da yawa daga cikin malamai saurin jihar cewa yin aikin hajjin tamattu'i shine mafifici a cikin nau'o'an ayyukan hajji baki daya wa qadima aliyun min al-yaman to ana cikin hakan sai ga ali bin abi talib ya zo daga yaman bi budun da tagoyi na annabi sallallahu alaihi wasallam na manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi fa waje da Fatima radiyallahu anha mimman halla sai ya samu Fatima Allah ya dada ita tana daga cikin waɗanda suka warware haramin su wa labisat siyaban sabiga sai ta sanya tufafi wanda aka rina shi rinanne wa tahalat kuma ta sanya kulli fa ankara zalika alaiha sai mata inkari yayi mata musu cewa me yasa ta haka faƙala ta ce ina abi amarani bi haza babana ya umarce da in yi haka kala fakana aliyun ya kulu bil iraqi aliyu ya kasance yana faɗa a iraqi yace fa zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na tafi wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam muharrishan ala fatima lilladhi sana'at ma'ana ina kai koken fatima dangane da abin da ta yi na same ta da tufafi wanda suke an rina su da kwalli a idan ta abin da mai harabi ba ya sanyawa mustaftiyan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na yi hakan ina mai neman fatawan manzo sallallahu alaihi wasallam fi ma zakartu anhu cikin abin da na gaya manzon Allah fa akhbartuhu anni ankartu zalika alai sai na gaya manzon Allah ga abin da na samu Fatima ta yi amma na yi mata inkari fa kala sai manzon Allah ce sadaqat sadaqat ta yi gaskiya ta yi gaskiya domin abin da ta aiwatar ni na gaya mata madha qult hina rafadat alhajj me ka faɗa lokacin da ka ajiye aikin haji kare ce kul na faɗa ce Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasul Allah na yi harama da abin da manzonka ya harama da shi kale ce fa inna ma il hadiya fala uhil ni kam na koro hadaya dan haka ba zan warware harami da ba kale ce fa kana jama'atun fa kana jama'atul hadi alladhi qadima bihi ali ma'ana taron dabbobin da aliyu ya zo da su minal yaman daga yaman wallazi aka bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da wanda manzon Allah zo da su mi'a taguwa ce guda ɗari kale ce fahallan nasu kulluhum mutane dukkan su suka warware haramin su wa kassaru suka yi sisiye illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sira da aminci tabbata gare shi wa man kana ma'ahu hadiyun da kuma wanda ya koro hadaya tare da shi falamma kana yawmut tarwiya ranan tarwiya tawajjahu ila mina sai suka tafi mina fa ahallu bil hajji suka daura harama da aikin hajji wa rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amin tabbata gare shi hawa bin hawan shi fa salla biha zuhra ya sallaci azhar wal asra da al asr wal maghriba da maghriba wal isha da isha wal fajra ya sallaci sallan alfijir thumma makasa qalilan sannan manzo Allah ya zauna dan kadan hatta tala'at ash-shamsu har rana ta fito wa amara bi qubbatin min sha'rin tudrabu lahu bi namira sai manzo Allah ya umarni bi qubba wato shi da irin khaima da ake kafawa alhazai wanda Hausawa ke cewa hema shine qubba qubba da mai sha'rin da gashi aka yi ta tubarabu aka kafa wannan haimar bi namira a wurin da ake shi da shi namira fasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi wala tashukku quraishin quraisawa ba ta shakka illa annahu waqifun inda al-mash'ar al-haram sai ga manzon Allah a tsaye a mash'ar al-haram kama kanat quraishin tasna'u fil jahiliyyah kamar yadda ƙureshawa ke yi a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci fa'ajaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta ata arafa manzon Allah ya wuce har sai da ya ji arafa fawajad la qubba ka duribat lahu bi namira sai ya samu an kafa mar qubba shine tanti a wurin da ake ci da shi namira fa nazala biha manzon Allah ya sauka a wannan wurin hatta zagati shamsu har sai da rana ta karkace ta kusa faduwa a marabil kasuwa nan ne manzo Allah ya umarni a kawo mata goshi kasuwa fa ruhilat la aka zo da ita manzo Allah ya tafi fa ata batal wadi sai manzo Allah ya zo wurin da shi da shi batal wadi cikin wani kwari fa khadaban nasu anan yau mutane khudba abinda manzo Allah yake ce musu sai ce musu ku sani inna dima'akum jininku wa amwalakum da dukiyoyinku haramun alaikum haram ne a kanku ka hurmati yawmikum haza kamar haramcin wuninku wannan fi shaharikum haza a watanku wannan watan fi baladikum haza a kuma wannan garin na maka ala kullu shay'in min amril jahiliya ku sani dukkanin wani al'amari cikin ayyukan jahiliya ta takadami mawdu' an sanya shi ƙarƙashin diddigina wa dima'ul jahiliya mawdu'a sannan jinanan jahiliya shi ma abeban yakarwa ne wa inna awwala damin ka sani farkon jini abu min dima ibni min dima'ina daga cikin jinanan mu shine damu ibn rabi'a ibn haris wato jini na ibn rabi'a ibn haris kana mustarbi'an fi bani sa'ad ya kasance ana shayar da shi a kabilan bani sa'ad faqatalat huzayl sai huzaylu suka kashe shi kabilan huzayl wa rabal jahiliya wa ribal jahiliya mawdu haka nan riba ta jahiliya ita ma an sarayar da ita wa awwalu riban farkon ribar da aba zan sarayar min ribana daga cikin ribar mu shine riba abbas ibn abdul muttalib riba ta abbas da abul muttalib fa innahu mawdu'un kullu shi ma abin salarwa ne fattaqullaha fil nisa ku ji tsoron Allah cikin al'amarin mata fa innakum kusani in akhassumuhunna bi amanillah idan har kun anshi mata ma'ana kun aure su da amana ta Allah wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah kun halatta farjin su da kalma ta Allah walakum alaihin lallai kuna da haƙƙi akan su Allah yuɗi na furushakun ahadan ta karahunahu kada mace ta kai wani wanda ba kwa so ba kwa sha'awa kan shimfiɗinku su aji wa qad taraktu fikum fa in fa'alna dhalik idan matan sun yi haka fadribuhunna ku dake su darban ghayra mubarrahin ghayra mubarrihin duka ba dukan da zai yi mata burdi ba lahunna alaikum su matan suna da haƙƙi akan su rizquhunna shine ku arzuta su ma'ana ku ciyar da su wa kiswatuhunna ku yi musu tufafi bil ma'ruf a shar'anci wa kad taraktu fikum haqiqa na bar muku malam tadillu ba'dahu abinda ba za ku bace bayan shi ba aini itasamtum bihi idan kun yi riko da shi shine kitabullahi littafin Allah wa anta tasaluna anni kai kam kuna tambaya dangane da ni fama amtum qa'iluna me za ku faɗa qalu suka ce nashhadu annaka za mu shaida kai kad ballagta ka isar da sako wa addaita ka ba da amana wa nasahata kuma ka yi nasiha qala bi isba'ihi sababa sai manzon Allah ya faɗa da yatsa shi manuniya yarfauha ila sama yana daga yatsa zuwa sama wa yankutuha ila nas kuma yana nuna ta cikin mutane ina cewa Allahumma shahad Allah ka zama shaida ma'ana da ya tambayi sahabban cewa sakon da aka turo in isar zuwa gare ku na isar suka ce eh ka isar to sai manzo Allah ce Allah ka zama shaida ya faɗi haka talata marrat so uku thumma adana daga lokacin sai mai kiran sallah ya kiran sallah thumma aqama fa sallar zuhra sai manzo Allah ya tashi ya sallaci azhar thumma aqama fa sallar asra ya sake tashi ya sallaci la'asar ولم يسلي بينهما شيئا bai sallaci komai na nafila tsakanin sallolin guda biyu ba shine azhar da al'asr thumma rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawa hatta atla mawqif har sai da yaje wurin tsayuwa faja'ala baqna naqati liqaswa ila sahara ila saharat sai manzo Allah ya sanya cikin ko in ce kirjin dabbar da yake ga ita kasuwa sai kalli duwatsu da ita faja'ala hablul mashat bayna yadayhi sai sanya igiya ta matafiya a gaban shi wastaqbala alqibla ya kusanta alqibla falam yazal waqifan manzo Allah bai gushe yana tsaye ba hatta gharubati shamsu hararana ta fadi wa dhahabati sufra qalila wannan jan na rana ya tafi kadan hatta ghabal qursu karshe har zuwa lokacin da gudan rana shine al-qursu ya zama ya faɗi ba a ganin shi wa ardafa usama khalfahu to sai ya dora usama a bayan shi wa dafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi wa qad shanaka lil qaswa'i zimam ya takure wa taguwan shi raga makka thumma in arsalaha sannan idan manzo Allah ya saki akalatta kadan li yusiba mawrika rahalihi wato yakan ja shi har kusan kamar ya taɓa kurce siddin shi wa ya ƙulu biye da hilyumna sai ya faɗa da hannun shi na dama ayyuhan nas ya ku mutane a sakina sakina ma'ana a nutsu a nutsu ko a bisa nawa hankali kullama ata hablan mel hibal duk lokacin da manzon Allah ya samu sarari daga sin filaye arha laha qalilan to yakan wato idan ya samu wuri inda yake tudu ne sai ya saki ragaman kadan hatta tasqud har ya zama ta hau hatta akla muzdalifa haka manzo Allah yace har je muzdalifa fa salla biha al-maghrib wal isha'a sai da ya sallaci magriba da isha'i bi azanin wahid da kiran sallah daya wa iqamataini da iqama guda biyu ولم يسبه بينهما شيئا بيسل النافلة كان صبا ثم بتجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan da ya ƙarshe manzo Allah ya kishin gida ya kwanta hatta tsala alfajr har alfajr yake to wa sallal fajra ya sallaci alfajr hina tabayyana lahu subhu a lokacin da asubahi ya bayyana gare shi yayi ne bi azanin wa iqama da kiran sallah da kuma iqama thumma rakiba alqaswa sannan ya hau dabba shi kasuwa hatta atal mash'ar haram har sai da ya zo masallaci mai alfarma fastaqbala al-qibla fanta al-qibla fada'ahu yayi addu'a wa kabbarahu yayi takbiri wa halalahu yayi tahlili wa wahdahu ya kadaita Allah falam yazal waqifan manzo Allah bai gushe yana tsaye ba hatta asfar jiddan har sai da rana ta tafi faduwa fadafa qabla an tatlu ash-shams a sai da gari ya waye asfar jiddan gari ya kusa wayewa to ya tafi kabla an tabluwa shamsu kafin rana ta fito wa ardafa al-qubayl ibn abbas sai ya dora al-qubayl ibn abbas a bayan shi fubayl wa kana rajulan hasan ash-sha'ri ya kasance mutum ne mai kyawun gashi abiyar fari wasima mai kuma ban sha'awa mana gashin shi yana da kyau shi kuma launin shi farin mutum ne haka yana da kyawu فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكتين da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tafi mar bihi zu'nun yajrin to sai ga ahirin mutane sun tafi da shi suna gudu suna sauri fadafika al-fablu az-zu'n wato shine mata waɗanda ke cin karafka ko kuma ayari to sai wannan matan ya kasance yajrina suna wucewa fadafika al-fabl anan shi al-fabl ibnu abbas sai ya shiga yanzuru ilaihin yana kallon wannan matan fawaba a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dahu ala wajhi al-fabal sai manzo Allah ya sanya hannun shi sai ya kare fuskan fabal fa hawwala al-fabal wajhahu ila ash-shiq al-akhar yanzur lokacin da manzo Allah ya kare fuskar shi ta nan bangaren sai kuma ya sake juyawa nan bangaren yana ci gaba da kallon abin da yake kallo dai hatta ata ba'na muhassar har sai da yaje inda ake shi da shi basna muhassirin fa harraka qalila anan ne sai manzon Allah ya zaburi dabba shi kadan thumma salaka at-tariq al-wusta sai kuma ya shiga hanya matsakaiciya allati takharraja ala al-jamra wanda ya fita zuwa ga jamra al-kubra jamra babba hatta atal jamra allati inda shajara har sai da yaje jamrar da ke jiki itaciya faramaha a nan ne sai manzon Allah jefi wannan jamrar bi saba'i hasayat da kafafai guda bakwai yukabbiru ma a kulli hasatin minha kowace tsakuwa zai kabbara misla hasal hazafi wato tsakuwar ba ta da girma kamar irin tsakuwar da ake jifa da ita 'yar karama haka ramanin badal wadi yayi jifa daga cikin wadi kun mansarafa ilal manhar daga nan sai manzon Allah ya tafi wurin da ake soke dabba fa nahara salasan wa sittina biyadihi sai da manzon Allah ya soke dabba 63 da hannun shi thumma aqa aliyan fa nahara ma ghabar sai ya bawa aliyu dan ya soke sauran wa asharakahu fi hadihi yayi tarayya da shi cikin hadayar shi thumma amara bi kulli badana sannan yayi umarni da kowace taguwa ببضع da ardin mutum kaza fa ja'alat fi qidrin fatubikat kowace taguwa za a sanya ta a cikin tukunya fatubikat a dafa fa akala min lahmiha wa shariba min maraqiha sai ya zama sun ci naman kuma sun sha bargon ko roman sun marakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawa fa afada illa baiti ni fidaki fa salla bi makkata zuhra ya sallaci azhar a makka fa ata bani abdul muttalib ya je wa banu abdul muttalib yasquna ala zamzam ya iske suna shan ruwa a zamzam fa qali sai musu in za'u bani abdul muttalib ku kau ko bani abdul muttalib falaula an yaglibakum an-nas ba dan kada mutane su rinjaye ku ala suqiyatikum a wurin shan ruwan ku ba lanazatu ankum da na janye jiki da haka fa nawaluhu dalwan sai suka ba manzon Allah guga fa shariba minhu sai sha to a take a cikin wannan sharhi dogo shi mawallafin ya mana sharhi ne na yanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gudanar da aikin hajji almuhim anan wurin manzo Allah shine bayan kammala aiki shi ke cewa sahabbai shi khudhu anni manasikakum ma'ana ku koyi ayyukan ibada ku aurina aikin ibada sawa'un aikin hajji ne ko ba aikin hajji ba ana koyo ne cikin abin da manzon Allah ya koye shi yasa lokacin da ya tsaya ya koyar da sahabban shi sallah abin da ya faɗa musu cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah to dukkanin ibada kowace iri ce idan har mutum har mutum zai zama yayi aikin ibada sabanin yanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi to Allah ba zai ba shi dada ba kowace irin ibada ce yanda manzon Allah ya yi ibadar a aikace haka ake son ka aiwata Allah madaukin sarki bai dora wa dan adam abin da dan adam ba zai iya ba da haka wannan ya rige namu duk abin da zamu yi na ibada haƙƙi ne mu tambayi waɗanda muka san sun sani babu daɗi kwarai mutum ya biya kuɗi masu tsada musamman muƙaddara da a yanzu aikin hajji ke hasaso wajen miliyan biyu naira miliyan biyu kuɗi ne masu yawa to a ce mutum ya biya kuɗi masu yawa irin wannan kuma mutum ya je bai san aikin hajjin ba kawai ya je gano gari ya dawo abin ya zama asara kwarai gaske idan ku mutum ya yi lura ko ya sakaci yanzu zai iya asara saboda akwai ƙa'idoji akwai sharuɗa akwai dokoki wajibi ne duk mutum ma'aikacin aikin hajji wanda zai aikin hajji ko umara ya zan ya san yaya ake yi tun farko har ƙarshe yaya an rage ko isa to sannan mutum zai samu cikakkiyar ladan shi har ma manzo Allah na cewa wanda ya aikin hajji mabarur ansashen aikin hajji to wannan baya da sakamako in ba aljanna ba to a ce mutum ya biya kuɗi masu yawa irin wannan ya je ya dawo bai samu ladan ba Allah ya kiyaye wani ma saban Allah zai a can wurin zai yi abin da bai dace ba wani zai yi zagi bai kamata a yi zagi a wurin ba wani za ka samu yakan yi gulma sai gunguma inda bai dace ba wani ma zai sata yana ganin kamar ya saci banza abubuwa na rashin kyautawa ga nuna halin karanci ka samu mutanen yadda suka saba hayaniya a nan wurin su daga sauti ana rikici da su can ma ga mutum ya ta hayaniya ana rikici da shi ana hayaniya shi ba za a rena marwayo ba alhali wuri ne da Allah madaukakin sarki yayi maganan cewa duk wani husuma da wani kalman batanci da cin zarafi wuri ne da ba a bukatar wannan to idan mutum musulmi bai sani ba yaya za a yi kiyaye ba ko yanda za a yi sani har sai idan ya tambaye su wane ne malamai a ilimance sun gaya marga yanda manzon Allah ya aikin hajji tunda Allah ya faɗa fa man farba fi hinnal hajja فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج duk wanda ya daura harami fala rafasa duk wasu kalmomi wanda suke da falfasa halittacce ko haramtacce bai dace mutum akwai harami sanye da shi iyalinka ma ka tsaya kuna wasa da su Allah ya kaddara ka je makai da mataka ka tsaya kana wani wasa wasan da zai ja hankalinku Allah sai kar ayi to wanda aka haramta masa ya mu'amalanci matar shi mu'amalar da ka iya kawo sha'awa to ina ga matar banza kuma wala fusuq haka duk abin da yake fasikanci abin da ke al-fusuq shine al-khuruj an ta'a mutun yayi tawaye daga barin yiwa Allah ta'a wala jidala haka nan babu jidali babu gardama babu fada babu batanci babu bugan zana ba suka ba cin mutunci Allah ya dace da mu ƙauluhu faɗan manzo Allah da ya ce wasu tasfiri ki ƙunzugu al-istisfar abinda ake nufi istisar wannan zai yi mana sharhin hadisin da ambaton shi gabata huwa an tashudda almar'atu fi wastiha shay'a shine mace ta daura wani abu a tsakiyanta wa ta'khudhu khirqa ta dauki kyalle arida mai fadi taj'aluha ala mahalli dam sai ta sanya ta kare wurin da jini ke zuba wa tashuddu tarfaiha sai ta daure gefen min qaddamiha wa min wara'iha gaba da baya fi dhalika almashdud fi wasdiha domin abin da ta yi na ƙunzubu shi ne zai sa ko da jinin ya zubo to sai ya tsaya a cikin wannan abin da ta sanya amma maganar shi da ya ce alfasuwa ismun linakacin nabi sallallahu alaihi wasallam sunan taguwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma da ya ce yau tarwiya ya nufin huwa yau misamin shi ne ranar takwas min zilhijja ga watan zilhijja سمي ذلك أن أنبشي رانا تقف قوتا ليوم التروية لأنهم كانوا يرتوون فيها من الماء لما بعد سبول دبوبين سنا شروا سقوشي سبول أبن ذي ببايمون أما فتنش ديشي نمرة موضع وليني بجنب عرفات ديكي جيفا عرفات وليست من عرفات أما نمرة بايات كن في عرفة أجفيكي da ya ce baɗal wadi kuwa wadi orana shi ake shi da shi wadi orana wahiyar kubai da arafa tuwa da minha shi ma kusa yake da arafa baya cikinta amma da ya ce ya gabar kursu kursu shams gudan rana amma faɗan shi da ya ce mauro rahali ai al-mauru wuri alladhi yusna ar-rakibu rijlahu alayhi daidai inda mahayi ke lankwashe kafashi ko dama waqtin rahali kusa da tsakiyar sirdi idza malla min rukubi idan ya kosa da hawan abin hawa qauluhu fadan shi da yace wa yaqulu bi yadihi sakina sakina manzon Allah yakan fada da hannun shi ce as-sakina sakina ma'ana ansu ansu ai ilzamu sakina abin da yake nufi kulzinci nutsuwa wahiyar rifqu wa tumanina shine ar-rifqu sauki wa tumanina da nutsuwa amma faɗan shi da shi al-muzdalifa summiyat bidhalik an ambaci wurin da muzdalifa min at-tazallufi wal izdila asalin kalmar akan ce at-tazallufi ko kuma al-izdila wa huwa taqarrubu shine kusanci li'an al-hujjaj saboda al-hazai idza aqalu min arafat idan sun dawo daga arafa izdalifu ilaiha suna kusantar muzdalifa ai madau ilaiha suna wucewa zuwa ga muzdalifa wa taqarrabu minha su kusance ta wakila wasu malaman suka ce sun biyar bizalik an ambace ta da hakan limaji'in nasu ilaiha saboda mutane suna zuwa fi zulfin layl a cikin sa'o'i ko lokuta na dare qawluhu fadan shi da yace marrat bihi zu'un yajrin az-zu'un jam'i ne na za'ina masu tafiya wahiyar ba'ir shi ne raƙumi allabi alaihim ra'a raƙumin da mace ke kai sun masun biyat bihil mar'a sannan an ambaci mace da azza'ina ƙaunuhu faɗin shi da ya ce baɗin muhassarin sun ne bi zalik an ambace shi da haka li'an na fila ashabin fil saboda giwaye na asabul fil kusira anan aka tsare su ay aaya wa kal a daidai wannan wuraren ne giwayen suka kasa waɗanda suka zo domin hara ga daki na Allah madaukakin sarki a daidai wannan lokaci to wannan yasa sai aka ambaci wurin da wannan suna ake ce mas'al musdalifa maganganu ne da istilahat na malamai Allah maɗaukakin sarki ya yi musu rahama wannan a yunƙurinsu na yunƙurin gano da ma'ana na daidai in an ce kaza me ake nufi in an ce kaza me ake nufi wallahu ta'ala alam sai dai kamar abin da ɗazu na faɗa cewa dukkan yunƙuri da kai kawo da malamai magabata suke yi shi ne yunƙurinsu gano tabbacin koyarwa ta manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ma'ana yaya manzon Allah ya aiwatar da abu kaza yaya manzon Allah ya umarni da ai abu kaza to wanda daidai da muwafaka na nan cikin abin da manzon Allah ya karanta amma samun kuskure da sassarafa to yana nan cikin sabanin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta Allah ya mana muwafaka to sai hadisin da ke gaba na 119 shine addu'a yawm arafa yin addu'a a ranar arafa manzo Allah ce khairud du'a du'a yawm arafa mafi alherin addu'a shine addu'an ranar arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli mafi alherin abinda na faɗa da annabawan da kauce kafin ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sahabiyul hadith sahabin da ya rawaci hadisin huwa abdullah ibn amr ibn as shine abdullah dan amr dan as fadan shi da yace khairud du'a du'a yawm arafa ay li annahu ajzala isabata wa ajjala ijaba wannan shine yafi sanya mutun ya samu lada mai yawa kuma addu'an shi an su da gaggawa والمراد أبن في أن خير الدعاء ما في الهير الدعاء ما يكون يوم عرفة شين أبن لكي كسن شوارانا عرفة أي دعاء كان هو الدعاء أما فتنشي ليس خير ما قلت ما في الهير أبن نفدا إشارة إلى ذكر غير الدعاء وتياينوني زوا قوان أبوان دبا الدعاء با فلا إجابة فلا حاجة إلى جعل ما قلت babu bata zuwa ga sanya abin da na faɗa bi ma'ana ma da'awut abin da na yi addu'a da shi wa yumkin abu ne da ke yi wa an ya kuna hada zikir wannan ambaton ya zama tawqi'atan liklikal adiya ya dace da waɗancan addu'o'in a limas suhibba saboda abin da ake so minar fana'i alallah na yabo ga Allah madaukakin sarki kabla du'a kafin addu'a wallahu alam Allah shine musulmi gabar magana na 120 daidai shine azzikiru indal mash'aril haram ambaton Allah a wurin masallaci mai alfarma yace rakibal salasin alqaswa manzo Allah ya huta guwan shi hatta atal mash'aril haram sai da yaje al mash'aril haram fastaqbal qibla ya fuskanci al qibla fa da'ahu sai addu'a wa kabbarahu ya kabbara wa halalahu yayi tahlili wa wahadahu ya kadaita Allah falam yazal waqifan bai gushe bai na tsaye hatta asfar jidda har sai da gari ya kusa wayewa fa dafa qabla an tablu ash-shams sai ya tafi kafin rana ta bullo hatta da makarifana maganan shi ya gabata a kusa min hadisi jabir bin abdullah daga hadisin jabir bin abdullah at-tawil mai tsawo wanzur hadisar ka duba hadisi mai namba ta 200 da talatin da shida to yana ga yankuwa da Allah za mu dakata sai ya zama matashin darasinmu shi ne gabar magana na ɗari da ashirin da ɗaya idan Allah ya sa ranmu ya kai lafiya muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya albarka cikin abin da muka faɗa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli kasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu sukawa da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya muna rikon ya Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna rikon ya Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da kai ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce ba muna roƙonka ya Allah ka samu ƙarfin zukatanmu ka samu ƙarfin shaidani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cikawa da imani